الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد درسي نقوم شادي أكرات اللتاف قلوب المرام من أدلة الأحكام واللفر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وندا يوم إني ران رجومة mun shiga daren asabar muna cikin watan jumadar al'ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 daidai da biyu ga watan 12 miladiya 2022 idan ba manta yau za mu tashi sabon babi babul mashi alal khuffain babin da yake bayani game da hukuncin shahi akan huffi guda biyu idan ba manta ba a ajiya mun yi bayanin menene hufi muka ce asuli hufi galibi ana yin su ne da da hwata kamar takalmi ne masu tsawo kamar irin na hawan doki sai dai ba a yi musu talon ana yin su ne kamar yadda ake yin su a in ka bibiyi babin fiƙihu musamman babin tsarki za ka ga akwai ababen da ake shahawa a kansu a babin arwalla ko kuma a babin wanka a cikin arwalla ana shafa kai wanda muka ce shafa kai a cikin arwalla yana da halayya guda uku ko dai zamanto kanka ba komai to sai zamanto ka shafa kanka ko ya zamanto ka ɗaura rawani rawanin sauran shi ya ruhe gashin kai sauran gashin kan na bayyane to in ka zo shafa kai abinda yake bayyane na gashin kanka ka shafa wanda rawanin ya ruhe kuma ka shafa ma rawanin hali da uku ya zamanto rawaninka ya lullube kanka gaba ɗaya inda ake shafawa to anan sai ya zamanto saman rawanin kawai za ka shafa sannan yana daga cewa abinda suke da alaƙa da shafa wanda wannan shafar kai ne matsalar hula ko kuma abinda ya kama da haka daga cewa abinda mutane ke sawa saman kawunansu muka ce ita hula hukuncinta ya sha bamban da hukuncin rawani a bisa kan magana mafi inganci daga cikin maganganun malam haka akwai babin shafawa bisa kan khima mace ta shafa kan lullubinta wanda wannan shi ba jumhurin malamai wanda suke a kai shi ne mace ba ta shahawa a kan khimar sai in akwai tsanani ko lalura kamar yadda muka yi bayani a baya to in ka tsallaka wannan in ka wuce wannan babin za ka zo ka abin da ya shahi babin huffi sauhago eh huffi guda biyu sannan a babin huffi za ka sake haduwa da abin da ya shahi sauha shushe da mutum yake shahawa a kai wanda shi ma ya shahi babi na shahawa a arwalla wanda shi ne karatun da malam zai muna yau sannan kuma akwai babin almasu alal jabira kamar wata gaba daga cikin gaɓoɓinka na arwalla ko na wanka take da wata matsala sai aka yi maka bandeji aka sa isfaradara aka ruhi ko aka sa wani tsumma aka ɗaure ko aka dambala ma magani shi kuma ya za ka yi a babin arwalla wannan shi ma malam zai zo ya tattauna a kan shi wannan kusan su ne matsalar da suke da alaƙa da babin arwalla ko wanka wanda suke da alaƙa da shafawa. To shahi akan hufi abu ne wanda ya tabbata wanda alhassan albasuri yake cewa akalla ya kai sahabbai guda saba'in wanda suka ba shi labari cewa annabi yana shahi akan hufi alayhi salatu wassalam al-imamu ahmad yake cewa shi ma alal akalla abin da ya gani na hadisai da suke magana kan hufi ya ce akalla sun kai hadisai guda arba'in abdullahi ibn mubarak ya ce babu saɓani tsakanin saɓa annabi sallallahu alaihi wasallama kan shahi akan hufi shi yasa malamai suka nakalto ijma'i akan wannan hadisi na farko da malai ka wa anil mughira ibn ibn shu'ba an karbo daga mughira dan shu'ba radiyallahu anhu wanda bayanin shi ya gabata a baya annahu qala mughira yake cewa kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance tare da manzo Allah tsira da minci Allah ya tabbata gare shi fata wadda'a sai annabi ya yi arwalla alayhi salatu wassalam shi ne mughira ya ce fa'ahwaitu sai na sunkuya wato na duka li'an zi'a kuffaihi don in cire ma annabi alayhi salatu wassalam kuffin nan nashi guda biyu wanda wannan ya nuna cewa sabbai suna ma annabi hidima sallallahu alaihi wasallam kuma idan ba manta ba a takaitaccen tarihin da muka yi na mughira mun ga cewa yana daga cikin mai alhadar wanda suke ma annabi hidima alaihi salatu wassalam to shine ya sunkuya ya cire ma annabi wannan hufin faqala sai annabi yake cewa da'huma yace ka bar wannan hufin guda biyu fa inni adkhaltuhuma tahirataini ni na saka ƙafafuna guda biyu a cikin hufin nan guda biyu a lokacin da suke da tsarki wato bayan na tsarkake ƙafafuna guda biyu dan ya zo a riwaya a Abu Dawuda yace fa inni adkhaltul qadamaini al-khuffain wa huma zahiratayn yace na sa waɗannan ƙafafun nawa guda biyu a cikin hufin nan guda biyu bayan na bayan na tsarkake ƙafafun guda biyu wato bayan na ida arwalla kenan famasaha alayhima annabi alayhi salatu wassalam da yazo wajen arwalla sai ya shafa akan kufin shi muttafaqun alayhi imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito wannan hadisi walil arba'a anhu illa an-nasa'i malaman nan guda hudu wato abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah da nasa'i sai ce illa an-nasa'i cikin al-arba'a din ka cire nasa'i wato abu dawuda tirmidhi ibnu majah sun rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai annabi alaihi salatu wassalam masaha ala al ya shafa saman khuffin shi wa asfalahu da kuma kasan khuffi din an fahimta yace wa fi isnadihi da'fun a cikin isnadin shi akwai mutum wanda yake mai rauni wato katibul mughira kenan katibul mughira da iya sha gaba ta gari ma shama'ilul muhammadiyya ko yawa mutum ne wanda yake da'if la ba shi bane ya saba gaba ta gari mu a shama'il wannan dan dan dan sufyan ibn waqiya shi ne ya saba gaba ta gari mu katibul mughira mutum ne wanda yake da'if ne to yana cikin isnadin saboda haka isnadin wannan riwaya da ke cewa annabi ya shafa saman kuffi da kasa alayhi salatu wassalam wannan hadisin bai inganta ba wannan hadithin akwai ababe a ciki kamar haka abu na harko da za mu tsinta kamar yadda na gari a baya ya halatta wanda yake babbanka wanda ya girme ka kamar wanda yake annabi ne a zamanin annabi ke na alaihi salatu wassalam ba yanzu ba da yanzu duk wanda ce shi annabi ne to gwamnati sai ta ciro kan shi ko ba gani ba gunjin kenan wanda yace shi annabi ne sai a ce ku ciro kan zindiki in yazo lahira ya gaya ma Allah shi annabi ne ko kuma wanda yake babbanka kamar shugabanka malaminka yayanka babanka da sauransu ya halatta kai musu hidima sannan wannan hadithin ya nuna cewa baya halatta a shahi kan huffi koko safa shushat kenan sai in ka sa su ne bayan ka yi arwalla kamar da ka yi arwalla ka gama tsab sai ka sanya huffinka guda biyu ko ka sa safarka guda biyu to in arwallarka ta kari ka zo za ka yi wata arwalla to ya halatta in ka zo ba sai ka cire safarka ba an fahimta sai ka shafa a kansu ana fahimta da kyau wannan abin da ya shahi kofi kenan ko kuma abin da ya shahi aljaurar to idan wanka mutum yi hau mu kayyade wankan in yayi wanka na farilla misali mutum ne wankan janaba ko mace ta yi wankan jinin biki ko ta yi wankan jinin al'ada tana iya sa kufi baya haka me dalili yawwa babban wanka ai ya ci karhin arwalla ya nutse arwalla da abin da ke cikinta an fahimta kenan in bayan wankan janaba ne misali ko kuma bayan wankan al'ada in mace ce ko wankan jinin biki ya halatta ana iya samu ko sharadi kenan sannan yana daga cikin abin da zamu hararo a wannan hadisin da annabi yake cewa alayhi salatu wassalam adkhaltuhuma tahiratai na sanya su su biyu suna da tsarki malaman fiqh sun tattauna an yi wani cajin kwakwalwa ana shin ya halatta idan ka wanke kafar dama kamin ka wanke ta hagu ka tsaya ka sa shushe ta din sahur ko kufi sannan ka wanke ta hagu sannan daga baya ka sa sahur ko ko dole sai ka wanke kafar dama sannan ka wanke ta hagu ka'ida a lokacin sai ka sa kufi masalar ta hito wajen ko kuma wannan yana iya faruwa ai to abinda as-sahihiyar magana kuma shi ya zamantowa al-ihtiyat ka bari sai ka wanke kawahun biyu gaba daya sannan sai ka sa hufinka ko kuma ka sa saharka sannan da annabi da da, mughira yake cewa fa masaha alaihima annabi ya shafa akai shahin zamu zo mu yi gaba hadisi Ali bin Abi Talib cewa sama ne yake shafa wannan hadisin da yace a shafa sama da ƙasa bai inganta ba tunda bai inganta ba ba a gina hukunci kan shi duk da yake cewa wadansu daga cikin duk da yake wadansu daga cikin malaman fiqh kamar malikiya za ga suna cewa ana shafa kufi sama da ƙasa gini kan wannan hadisi bai auni amma abin da ya tabbata kamar yadda zamu zo mu ci hadisin Ali bin Abi Talib cewa kufi sama ne kawai ake shafa to wajen shafa din nan kawai cewa aka yi ka shafa ba iyakance cewa duk kawar sai ka bi wajenta gaba ɗai ka shayi ba cewa dai aka yi ka shafa ba iyakance ba wannan na ɗai kenan sannan na biyu wata matsala da malamin fiƙu za ka yi suna tattaunawa wajen shafawa suka ce fa masaha alayhima waɗansu sai suka fahimci a wannan lafazin cewa za ka shafa ƙawahun ne a tare kamar ka ɗebo ruwa ka shafa hannayenka sai ka aza hannunka na dama kan kawarka ta dama hannunka na hagu kan kawarka ta hagu fa masa alaihi ma sai ka sha huta haka wadanda suka fahimta wanda wannan fahimtar duk da akwai manya-manyan malaman fi'ir suka yi wannan fahimta wannan fahimta ba su yi ya bace saboda me shi wannan shahi da kake akan kofi kana yin shi ne a madadin wanke kafa a arwalla kuma ya ka zo wanke kafa dama ake fara wankewa sannan me sannan hagu to shi kuma shahin ya shiga wurin wankewa ne ƙa'ida kuma albadalu ya akhudhu hukmal mubdali minhu shi abinda ya shiga madadin wani to abinda ya shiga madadin nashi irin aikin shi ne yake an fahimci wannan da haka zaka shafa kawarka ne ta dama sannan ka shafa kawarka ta hagu bayan wannan sai malai kawo hadisi na Ali bin Abi Talib wanda shi ne hadisin da zai bayyana mana cewa wani lokaci ne ina ne ake shawa ga hufi din wa an ali radiyallahu anhu an karbo daga ali bin abi talib annahu qala ali bin abi talib yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi inda addinin musulunci da ra'ayi ne ake yin shi tsantsa to lakana asfalul khuffi da a shahi kasan khuffi da ƙasan kufin nan aula bil mashi shi ya yi cancantar a shafa min a'lahu sama da saman shi tunda ina kake takawa ƙasa ina in ma dauda ce ake tsammani ko kazanta ko wata najasa ina ake tsammanin ta ƙasa amma da ke addini ba ra'ayi bane shi ne sai aliyu yake cewa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahiri kuffai ya ce na ga annabi yana shahawa saman kufe ba ƙasa ba to kaga wannan yana nuna maka cewa me shari'a tana gudana ne kan wahayi hujja wahayi Allah ya ce annabi ya ce wannan su ne shari'a amma ra'ayinka to ka bar ma kanka abunka an fahimta kada a sha ma nassi ka ce to amma kai a ganinka to ka riƙe ganinka shari'a ba ta da buƙatar ganinka an fahimta shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake cewa da Qur'ani da Sunna abinda aka baiwa hankali dama shine yi kokarin fahimtar su ba ya hukunta su ba hankalinka an bashi damar ya karanta Qur'ani ya karanta hadisi ya tsaya ya fahimce su ya ciro ilmin muka a ciki amma ba wai ka mai da hankalinka shine ma'aunin ba in an karanto hadisi gashi ya inganta ka ce amma kai bai kama hankalinka ba to inda ka mutum yana yin wannan wata rana ko ridda za ka iya shin yayi duk mai irin wannan ra'ayin wanda zai iya saka kwakwalwar shi ya rosa hadisi to za a iya waye gari wata rana musuluncin ma yana iya bai saboda zai ga cewa abubuwan ba su dace kamar yanzu misali in ka ɗauka da suke da suke ganin wai suna da wayewa ta turawa sai mutum ya ce ma yanzu a wannan zamanin an ci gaba me yasa za a ce an yanke mutum ya sata a yanke hannun shi me yasa za a ce wani ya kashe wani a kashe shi an yi hasarar rai biyu to kaga mai wannan aqidar ba musulmi bane ko da shine limamin ungur wallahi ba musulmi bane saboda yanzu yana ganin me yana ganin cewa dokar Allah kauyanci ne yana musun dokar Allah shi kuma Qur'anin nan izo 60 in rabin aya kai harafi in kai inkari a cikin shi wanda malamai sun yi ittifaki Qur'ani ne in kai inkari shi to shikenan kai ta musulunci da haka duk wani dogon tunaninka da hangenka da bincikenka je kai a babin rayuwa da ilimin duniya amma ƙur'ani ya yi ƙarhin bincikenka hadisai sun yi ƙarhin bincikenka saboda wahayi ne wahayi kuma ba abu ne wanda ɗan adam ne yake yake tsara shi an fahimci wannan ya ce a karjar hu abu dawud al'imam abu dawud ya roki wannan hadisi da isnadin hasanin da isnadi wanda yake kyaukyawa shi yasa so da yawa kuke ganin malamai suke cewa ko da a babin tambaya ka zamanto mai ladabi a tambayar ka idan Allah ya haramta abu kar ka zo ka ce mutane to dan me yasa Allah ya ce kaza wannan rishin ladabi ne an fahimta ko annabi alaihi salatu wassalam ya haramta wani sai ka ce to dan me annabi ya haramta shi a kana yake tambaya menene hikima wadda ke cikin hanin nan to ita ma hikimar akwai lokacin da malamai ba su yi bayaninta da akwai abin da kawai Allah ya ce ka yi ne kawai dole ka baka san me hikimar ba kamar yadda muka saba da bada misali rako'in sallah da su ba ka kwanta ka huta sai aka ce in ka tashi raka abu za ka yi bayan ka huta ce raka abu za ka yi ba maki azhar kuma ka yi aiki ka gaji kuma aka ce raka hudu za ka yi an fahimci wannan me yasa aka ce asuba a bayyana karatu da rana azhar la'asar aka ce a boye karatu ita kuma magariba aka hada mata biyu isha aka hada mata biyu ba malamin da zai yi maka wannan shari doka ce ta Allah kawai sami'na wa ata'na kawai bi zaka an fahimci wannan amma akwai hukunce hukuncen da ana hararo hikimar su an san ga hikimar da ta sako abin da ya kama da haka to yin wannan sai ga malamai suna bayani suna bayanin hikima wannan hadisi da shi malamai suke tabbatar da cewa in mutum ya zo za yi shahi kan huffi to za yi shahi ne a kan saman huffi ba wai ƙasan huffi ba wa an safuwa na ibn asalin radiyallahu an an garbu daga sahabi annabi alaihi salatu wassalam wanda shine safuwan dan asal annahu qala safuwan yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya amuruna yana muna umarni idan kunna safaran in mun kasance a cikin balaguro yana muna umarni mun kasance cikin balaguro Allah nan zai a khifafana kada mu cire huffinmu salasata ayyamin tsawon yini uku wa layali hunna da kuma daransu illa min janabatin sai dai in janaba ce ta kama mutum illa min janabatin sai dai in janaba ce ta ainihin ta kama mutu wanda sufwan ibn assal a wannan hadisin kamar annabi yana ga iyakace lokacin da ya halatta mutum yayi da shi ne a kufi in yasa alayhi salatu wassalam yace kana da yini uku da dare uku illa min janabati sai dai in janaba ta kama ka wato in janaba ta kama ka wannan dole ka ce ya kufi saboda za ka yi wanka shi kuma wankan janaba yana buƙatar mai ta'amimul jasad sai ka game jikinka da ruwa kenan wannan zai sadu sai ka cire huffinka walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm amma saboda in mutun yayi bayan gari ko yayi tsari ko yayi kwana wannan ba a hana wato mutun ne bayan ya sa shoshe kadin shi ko ya sa huffin shi sai ya shiga makewaya yayi tsari ya hito to ba a cewa yanzu wannan huffin baya sallah kuma ba a cewa kuma dan ya je ya yi bayan gari ya dawo dole sai ya cire huffin ko kuma da a ce dan ya yi kwana ya tashi in zai sake arwallah dole sai ya cire a ba a hana ka akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi haka wa tirmidhi al-imam tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi wal lafzu lahu kuma wannan lafazin da tirmidhi ne wa ibn khuzaimata haka ibn khuzaima ma ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu su biyu din da tirmidhi da ibn majah da ibn khuzaima su inganta wannan hadisi wanda ya rawaito wannan hadisi din shine safwan ibn assal al-muradi wanda sahabi ne shahararre ya zauna a garin kufa ya yi riwayar hadisai daga annabi alaihi salatu wassalam wanda yana daga cikin sahabban da suka yi yakuna da yawa har yaƙi goma sha biyu tare da annabi alaihi salatu wassalam da haka wannan hadisi din dai eh wanda yake bi mai kusan su da shi hukunce hukuncen su guda ɗaya ne da haka sai mu hada su tare wa ana ali ibn abi talib an karbo daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala ali ibn abi talib yake cewa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu wassalam ya sanya salasata ayyamin kwana uku wa layaliyahunna da kuma daren su lil musafiri mai balaguro yana iya shahi akan huffin shi ko ko safar shi a cikin wannan lokacin wa yawman wa layla sannan dare daya da yini daya lil muqimi ga wanda yake zaman gida yani ana nuhin an sanya waɗannan lokutayya ne fil mas'i ala al khuffayn wajen bada damar shagi akan khuffi akhrajahu muslimun al imam muslim ya rawaito wannan hadisi wanda wannan hadisan abana warko da suke karantarwa cewa shagi akan khuffi yana da iyaka iyakar kuma shine in kai ba mai balaguro ne kana zaman gida to kana da dare ɗaya da yini ɗaya in kai mai balaguro ne kana da dare uku da yini uku to kuma ana fara lisahin lokacin daga lokacin da ka fara shawawa ba lokacin da ka saba misali ka tashi da asuba ka yi arwalla ka sa huffinka ka je kai sallah ko ka sa safarka ka je kai sallah kaga yi baka shafa a kanta ba amma a lokacin kasa yanzu ya ka zo sallar azahar misali kana da arwalla kai sallah a haka muƙaddara ka zo la'asar kana da me kana da arwalla aka zo magariba sai kai sabuwar arwalla sai ka shafa to lisayin daga magariba zai fara an fahimci wannan in muka ce da asuba ne in gobe asuba ta dawo lokacin ka ya ƙare amma in muka ce lisayin ana fara shi daga magariba kenan sai gobe in magariba ta yi to lokacin ka ya kare idan zaman gida kake yi dare ɗaya da yini ɗaya sun kare kiya an fahimci yadda ake lisayin yawwa haka yana daga cikin abin da wannan hadisin yake nunawa akwai waɗansu riwayoyi da aka rawaito wanda zahirinsu yana nuna cewa mai kamar hufi baya da tauƙiti wanda shine ra'ayin malikiya ko ɗansu daga cikin malaman malikiya cewa in kasa kawai ba lokaci kana cikin balaguro kasa kofi ba lokaci ba kaidi wanda ana rawaito irin waɗannan asar ɗin daga su umar bin al-khattab da sauransu abinda ajami tsakanin waɗannan asar da waɗannan da ke gabanmu shine asuli kwana ɗaya ne in kana zaman gida asuli kwana uku ne in kana balaguro amma wani lokaci ana iya shiga tsanani ko yanayin da ba za ka samu damar tsaya cirewa ba an fahimci wannan to ya an samu kai a irin wannan halin na lalura to don ya huce kwana uku gari ka baya zamanto wale in ya zamanto babu damar ma a tsaya a cire amma idan ba haka ba asuli waɗannan hadisan suri ake takdimi wanda yake balaguro kwana uku wanda yake zaman gida kwana ɗaya sannan malamai sun tattauna wata matsala da shahi akan huffi da wanke kawawan ne hankalci wannan kamar ka shawa kan kufi da kuma ka wanke kawa a cikin biyudin wanne yake saboda me me yasa malamai suka tattauna wannan duka biyudin qur'ani ya zo da su ayat da ke suratul maida da Allah yake cewa wa arjulikum ila alka'bayn a wata qira'ar wa arjulakum ila alka'bayn da Allah yace wa arjulikum wa arjulakum za a samu fassara guda biyu kenan ɗaya fassara tana nuna shahawa a kan ƙafa ya ka zo wajen alwallah ɗaya ɗaya ƙira'ar ke ɗaya ƙira'ar kuma tana nuna mai wankewa to annabi alaihi salatu wassalam aikin shi shi yayi kwashin baki ya nuna cewa inda ake nuhin shahawa ana nuhin shahawa ne akan hufi ko shahawa akan safa inda ake nuhin wankewa shine in baka da hufi ko kuma baka da safa an fahimci kirawoyin guda biyu ma'anarsu yawwa annabi shi ke fassarar qur'ani sallallahu alaihi wasallam dan shi Allah ya dora ma wannan nauyin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas da aka samu waɗannan kirawoyin guda biyu aka tattaro hadisi annabi sai aka cewa annabi duk lokacin da ya shafa kafar shi to yana da kufi alayhi salatu wassalam duk lokacin da ya wanke kafar ha to a lokacin kuma bai da kufi to sai malaman fiqh sai suka tattauna to yanzu tunda duka biyun sun zo to a cikinsu wanne ya yi wani shi da ɗansu malamai suka ce in kana inda akwai ƙaramcin sunnar shahawa akan hufi to ka shahawa akan hufi a wannan lokacin yayi don jama'a su san sunnar wadanda kuma suka ce in kana garin da 'yan shi'a suke to ka wanke ƙawarkar ka shahawa akan hufi kun san su 'yan shi'a addini su ba a wanke ƙawa shahawa ne ake to don ka bayyanar da saba musu sai ka wanke kawai sai ka ajiye hufin gehi an fahimci wannan amma ibn qayyim cikin zadul ma'ad yake cewa yace in ka kalli yadda annabi ya mu'amalanci tsakanin wanke kafa alayhi salatu wassalam da shawa akan hufi yace annabi bai tilasta kanshi kawai in lokacin sallah ya kama ya buƙaci arwalla a yadda yake haka yake in ta dace yana da hufi kuma ya tsaci kayan arwalla kawai bai cirewa kawai sai ya shafa a kai in kuma ta dace damun baya da kufi to bai cewa sai an ka kufi a kawai yakan wanke shi shaɗin shi kenan gwargwadon halin da abin ya same ka kenan haka yana daga cikin matsalolin da malamai suke tattaunawa game da kufi shine lokacin da lokacin sa kufin ka ya ƙare daidai lokacin ya ƙare ko kuwa lokacin bai ƙare ba amma wata bukata ta sa ka cire shi kuma ya zama to kana da arwallar da daman ba ta kare ba to kuma ka cire hufe to ita yanzu wannan arwallar mai hukuncin ta bari mu ba da misali mutum ne ya yi sallar magariba sai ya shafa kan hufe ya zo ya yi sallah yana zuwa gida sai ya ji baya jin daɗin jikin shi yana son ya yi wanka na ya sanya jikin shi sai ya cire hufin guda biyu in shoshata ne ya cire ya shiga yawan kaya hito yanzu ya cire kufin aiko ya hito sallar isha'i tunda ya cire kufin yanzu sai ya sake sabuwar arwalla koko ba sai ya sake ba koko lokacin ne ya kare lokacin shi ya kare sai ya cire amma ya zama to ya yi daidai yana da arwalla wannan malaman fito suna da sabani a kai amma abin da ya inganci shi ne ba sai ka sake arwallar ba kun san saboda me saboda yanzu misali da za ka yi arwalla ka shafa kanka ka maido kana da gashi ka yi sai ka zo ka yi sallan magariba ana ida magariba sai ka je ka yi aski ai wannan yana faruwa ko ka hito daga aski ka zo sallar isha sai ka sake arwalla ha ai ka cire gashin ba kan shi ka shafa ba to ina yake amma hukuncin arwallar tana nan ne ko ba ta nan tana nan to shine laukanar dinu bin ra'ayi da da ra'ayinka zaka yi sai kace tunda an cire gashin babu shi yanzu arwallar ta tafi to sai a ce a hukuncin tunda an baka damar ka aske gashin kawai shi kenan ba matsala to shine wadansu daga cikin malamai suka ce to da wannan da na kufi duk guda ɗaya ne ba su da ba su da bambanci da haka in dai arwallar na nan ba sai ka sake ba bayan kufi bayan safa akwai abu na uku shi ne mai ha? ba shi ba? a'a wanda ake sa ga kawai nake magana ba jabira ba ta in kashi ba an sawa magani ha? kubutai takalmi ana shawa ta kan takalmi ko ba a shawa ha? wata sabuwa ko? za a yi bayani in kashi ta zama sabuwa to ba kai karatu ba ne shi ne damar umarnin karantar da mutane wani abu wani lokaci ana tahe cikin karatu bai ma taɓa zuwa ƙwarƙar sai ka sha an shawo shi shi ne umarnin zuwa wajen karatu su takalmi malamai na kasa su ne gida hudu akwai takalmin da ba ba a sa shi cikin babin kubuttai ba ferme ba ne wanda yake ruye kawa kamar waɗannan ‘yan fakat tafeta da sauransu ɗin nan an fahimta malami kuke ce musu kuma silibas ko to kaga wannan su kawai dama an sanda ba wanda zai ko ka zo ma ka wanke kawai kana ikana arwalla baka cire su ka wanke kawar kuma suna ciki kuma ruwan za su game kawar ba za a samu matsala ba to su wannan ka game wanke kawa ake yi da su ba wanda zai zo arwalla ya ce ya sha matan silibas wannan da sauransu a wannan su banda su cikin tahiya takalmi na biyu su ne waɗanda suna ruhe kawa sai dai da suna ruhe kawar ba su ruhe ijiyar kawa da yawa daga cikin fermi kubutai da ake yi a ba su ruhe ijiyar kawa wannan su ne na biyu na uku su ne wanda kamar takalmin doki na hawan doki ko mu ce kamar takalmin jami'an tsaro rangers din nan nasu za a gansu dogaye ko sun taso kusan haƙƙwabiri ko abin da ya kama da haka to kaga su wannan suna ruhe ijiyar kawa to masu rihe ijiyar kawar nan inda ka zo wajen arwalla in ka sa su ko da yake jami'an akwai suna nan wai na suke ko babu suna kuna nan to sai kun biya wannan karatun tsallake shi za a yi ina tunan wani da muka taba karatu da shi ya ce musu yake ce mishi a matsayin a matsayin mafi yawan al'ummar ƙasan nan aka ce ɗari ba ɗaya musulmi ne waɗansu suka ce gudan ma da ba musulun ba zakkuwa ne yi an fahimta waɗansu suka ce a gudan ne ba musulmi shi ma kowanne akwai ciki cikin gudan akwai yan bori akwai kiristoti akwai wanda masu ba su da ma'addini haka suka ce to kaga ya kamata ce me muna mayar a shigar da karantar da addini cikin karatun boko abinda an matsalar mu ko da yaushe mutane zama suke so jiran suke ita gwamnati da ce to za mu yi kaza ku ina na ku kokari akwai ababe da yawa rishin motsawar mu shi ke sa an kasa canza su a dokar kasa ba a hana in kuna da wani ra'ayi ko wata doka da kuke ganin ya dace a sa kuna da deputy aiko suna iya kaita asambili a jihota amma mu kullun yaushe mutanen mu haka suke sai dai in ita gwamnatin ta yi wani abu to sai a ƙara haka ne ko ba haka ba da abin da yake alheri da mala alheri mutanen mu ba su kokari akwai abin da ma ba ma sai an kai shi assembly ba kawai a babin shawara ma ana iya ɗaukar shi a saka shi cikin tsarin tahiyar ƙasa yanzu yana daga cikin wannan babin mai karatun addini tunda ƙasar mine ne musulmai ne da president ɗin da ministrorin da waye da waye kai ƙasar na hau wanda bai sallan kace mai kayi sai an raba ka da shi haka ne ko ba gaba mutum ya sani shi bai wa sallah in ka ce assalamu alaikum arni in ana yi arni sallama ke zuku ce ni din ne arni sai an raba ka da shi an fahimta to wani lokaci daga nesa muke tsaya sai mu yi ta hukunci sai mu ce a ba su san musulunci ba su san addini ba su yadda ba kaza kaza ka kun nemi ayi ba ayi ba wani lokaci akwai wani abun bai zo a hankalin shi ba in kuka zo kuka tunatar da shi to sai ya karba yanzu ba misali so da yawa yana formation a ƙasar nan sai ga formation din ya dace na jami'an tsaro nake ne ko sojawa ko abin da ya kan militar ko garda kusa sai ga cikin azumi yake so da yawa za ka sa akwai wanda ba su yi azumi to yanzu wannan kullum an tambaye malamai a to wallahi lalura ce ad-darurat ni ban taɓa fatawar cewa wannan lalura ba ce ni ban taɓa ganin shi lalura saboda lalura tana kama ne in babu mahita mu kuma mun ki neman mahitar ne wani ma zai kira ka ya ce wallahi a cikin formation da ake ko sallah asuba ba su samu sai ce dan mintunan da ake bada na pause bai wuce minti goma ba misali minti goma sha biyar kayan a ce kai wanka ko ka samu damar yin arwalla ka sa wandonka ga yawan jama'a famfuna ba su da yawa lokacin sallah ko kuma lokacin da aka bada na hutun ya kare mu sai dai kuma samu da tambayar fatawa ba ku kokarin a canza wato wato haka ake sai a ce lalura ce ku malaman dan kuma kun zan waɗansu iri kullum fatawar lalura lalura lalura lalura yanzu kwanan baya wannan jahiyya ce ya halatta su jami'i wai su rinka jami'in salloli saboda lalura ce matsalar mu ne karkashe nesa mu ne mu ne matsalar da mai yin formation din da wanda ake ma formation din dukkan su musulmai ne mi zai hana mu samu kanmu tsari mi zai hana mu nemi gyara gyara kuma ba ina nuhin gyara na hauka da hayaniya ba ku to ku to kone kone a cikin ruwan sanyi ababe da yawa ya kazo aka zauna kan teburin tattaunawa aka zauna aka sha za a saurare kuma za a fahimce ku amma galibi za ga mutane ba su da ma tunani ne kan to abin da ya ja wannan maganar nake cewa akwai jami'an tsaron da nake cewa alal akalla jami'an tsaro da suke shiga daji akwai babukan da ya kamata a ce sun yi ƙoƙarin su samu a saka shi a cikin tsarin program ɗin karatunsu kaga abin da shashi tsalki kitabu fahara tsalki da kitabu salati sallah saboda wanda yake jami'in tsaro da su salatul khawfi za su iya kama shi sallar kasar za ta iya kama shi kitabul jihad abin da shahi matsalolin jihadi wanda mai wanda ya ba da rayuwar shi don ya tsare ba demokarasi ba don ka tsare musulmai da jininsu da dukiyarsu wannan jihadi ne kake nan yin musulmai ba kana ba fitka ba ne don demokarasi ko don son ƙasa kawai ƙasar ka in musulma ƙasa ce kare ta da son ta ba abu ne wanda ake inkari amma kai zama to kai ba fitkar ka kawai don ƙasa ne ƙasar zalla da musulunci bai sai yaƙi saboda ƙasa ba amma in ƙasa ce ta musulunci za ka ba ta kariya saboda mai ƙasa ce ta musulmai ƙasa ce ta musulunci amma jihadi saboda ƙasa da irin fahimtar turawa wanda musulunci bai sai shi an fahimta to waɗannan babukan ko da yaushe ana mu'amalantar sana ƙoƙarin fahimtar su to sai ga mutanenmu ba a karantar da su a wannan sai dai wanda ya ƙoƙari ta gehe ya je ya koyi addinin ko kuma ya samu karatun kamar irin nan shi yasa da zo kan wannan matsalar nake cewa ya kamata su biya kawai ina tsokanar su a babi ne na raha idan mutum ya saka irin waɗannan takalmin in dai lokacin da ka zo yin arwalla ka yi arwalla bayan haka ka sa su to in kuna cikin mission ne tsawon kwana ku in ka ga dama in dai ba wanka ba ka yadda su kawai da an zo arwalla kawai sai ka shawa kansu an fahimci wannan daman ai wani zai iya cewa ai to ai takalmi ne to dama ana sallah da takalmi waye ce ba sallar takalmi da dama ana sallar takalmi an fahimta sallah da takalmi abinda ake so kawai in ka zo wani zai ce to sabin takalmi ko sun yi karni daya kaddara na baban kakan ne to suna nan ko to kana yi sallah da su kawai abinda musulunci ya ce in ka zo za ka yi sallah sai ka duba ƙasan takalmin in ka gan najasa ko da najasa ka gani bayan ga yi ko sauransu sai ka goga da ƙasa sai ya hita in ya hita to tsalkinsu kenan a shari'ance tsalkin takalmi ba ɗaya bane da tsalkin riga kaga in riga ce sai ka sa ruwa ka ne ka wanke amma nan takalmi ƙasa kawai za ka gogewa ya wadatar e shi ne ma'anar lokalin dinu bin rayu ina so ku fahimci wannan hadisin da kyau akwai ababen da a ra'ayinka za ka iya fahimtar kamar bai kamata ba to kuma a musulunci ya kamata hadisai ne a bukhari anas ibn malik yake cewa annabi yana sallar takalmi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ko ana shiga da su makewaya eh ko ana shiga da su makewaya ko ba sabi bane kuma ba dole ba sai sai jami'in tsaro kamar da suna da wannan fahimtar an kana sallar takalmi a ce kai ba cikin yaki kake ba kai ba kwartar ba ina kai na sallah da takalmi a sallah takalmi halal ne ga kowa sai dai ba a haɗa sallah da takalmi da yin sallah kan shi hida wannan ababe biyu ne daban-daban ba za mu zo mun shin hida moket ba ko an yi masallaci karo ko kuma an shin hida tabarmi ka zo ka ce ai sunnar annabi ce ka tsaya kai kabbara wannan kuskure ne inda ƙasa ne to nan kana yi sallah da takalminka ba ka sama saman moket ko shin hida ka ce za ka yi sallah da takalmi ba da manta abun taɓa wani balaguro daga tawa zuwa nan mun ka daidai jandarmomin nan na bisa hanya ka yi a kamar raba kawai sai daga wani mutum ya saukar takalmi shi kawai sai ya kabbara allahu akbar sai jandarma ɗin ya juya kalle shi ce iko allah ce sallah da takalmi ce kai ba jandarma kai ba militar ba kawai sallar shi yake yayi banza da shi to da yake akwai masha Allah yana da gewu yana da manyan kasance to yana ganin na an kwankwaɗe sunna waɗansu suka ce mata ku ba za ku rana ta harko ce da la ba zuwa na harko bane na je bayan na yi kwana 45 a nan na je ɗauko iyali na muna tafi ne biska hanya wanda yawa muka zo sai aka ce to ai sallah sai mu muka koma gehe sai aka ce to ku kun ba ku sallar muka ce a mu tun a tawa mun haɗe azhar da la'asar to nan wata mace ta ma sai ta tsokano wata magana nan da tawa sai mutun yayi sai mutun yayi kasaru ba ba ba ba dai ban ce mata kala to shi wannan wanda ya sallar takalmin tare da shi wuce a mota guda yanzu sai aka zo ana tahiya ta to daman waccan ta tsokano kasar to sai aka bude tattaunawa insha Allah in ban manta ba gardaman nan tun daga can sai da muka kawo abin nan ido ana gardaman ni dai nayi shuru ina sauraron su can ana tahiya sai ummu Ja'far take ce mini ai kamala ana gardama karon ce ake kika san ni malami ce ba su wannan duk malami ba su san ni ba zan bata zan bata baki na ne a banza ya jika san ni malam ne wayannan su kawai dukkan su malamai musamman akwai wani gardi cikin su ga alamu ya harda ci qur'ani da an dan jima sai ga ya rabka aya akwai wannan Abu Isa lokacin mota guda muka zo da shi Abu Isa ne wannan Yunus shikenan aka zo aka sauka to sai bayan haka mun haɗu da shi wata rana sun zo da suka ce suna son ka ko da zo sai gani ce to kai yanzu kana ran nan ana ta garin ceto ai yanzu kaga in nema bayani za ka yarda saboda ka san ni ne limana amma a lokacin magana ta batar bambanci da ta waɗannan da ke surutan ita waccan mata ita ce ta kunna gardamar kuma ta sha bakin da ta shu suka yi ta gardamar to shi kuma wancan da ya sallar takalmin da nake cewa ga alamu ya kwankwaɗi sunna ko da muka zo gaba kawai sai na ga ya ɗan karabel ɗin shi yana buga kawai ya fara zuƙar kana da mutu ce Allah ya gaskiya kursi rufin arzu inda ya kana balagurar da ya za ga abin to sallar takalmi ba matsala bane haka in ka sa nan dogayen takalmin wanda sun rihe ijiyar kafa dama ai ko shosheti ne ko kufi ne in dai bai rihe ijiyar kafa to ba a shawa saman shi kamar yanzu akwai kananan sahon nan kananan shushe din nan wanda za ka ba su kai ga ishiyar kawa wannan ba a shawa kansu don ba su rike wurin da ake wankewa ba na farilla ka saba ba sunna ko waka ko da na kai tunda annabi yana da tabarmi shi ai amma bai taba sallah kansu da takalmi ba an fahimta karka kama mutane hayaniya mala eh dogaye sai ka sa kayi a wannan ka sa su.
Eh.
Sai ka mance ka hidda su a wannan ba su kare ba.
Eh.
Sai kai sallah haka nan baka mai takalma.
eh
Sallah tana nan ko ban fahimce ka ba kamar yanzu na sa takalmi eh ina da arwalla na sa su.
yawwa Sai wani abu ya kama na hidda takalmi.
eh Arwallar tana eh nan. Sai na yi sallah haka nan ba tare da takalmin da na yi masa masa su ba.
eh wannan ka- ka an baro ka baya ke mun yi wannan bayani ba lokaci na ƙurewa wannan muka ce takalmin da sun rihe wanda ana shafa kansu to na biyu takalmin da ba su rihe ijiyar kafar su kuma suna da hali biyu in ya zamanto ka sa shoshet ka yi arwalla ka ɗauko safar ka kasa ka ɗauko nan takalmin kasa to yau sai ka zo za ka sabanta arwalla to kana iya shafa kansu tare duk da su ba su riya ijiyar kawar ba amma ai shoshe ta ɗin ya yi ne shi ya ruhe ijiyar kawar an fahimci wannan to amma in ya zama to ba ka sa shoshe ba ko ka sa shoshe amma wanda bai kai ga ijiyar kafa ne kuma takalmin ba su kai ga ijiyar kafa wannan ya ka zo dole sai an cire su sannan a wanke kafa an fahimci wannan to madalla wa an thawban radiyallahu ko kuma kai haka ali ibn abi talib ba mu yi magana a kan tarihin shi ba ali bin abi talib yana daga cikin manya-manyan sabba annabi alaihi salatu wassalam wanda na daidai bangaren dangantaka su da annabi alaihi salatu wassalam iyayensu bab- babanninsu wa da kani an fahimta kuma shi abu talib shi yana daga cikin wanda su suka riƙe annabi alaihi salatu wassalam bayan mutuwar abdul muttalib bayan rasuwar kakan shi idan sai ya zamanto a hannun baban aliyu ya taso sannan kuma daraja ta gaba annabi ya aura ma aliyu yar shi fatuma wanda kaga fatuma tana daga cikin ƴaƴan annabi wanda annabi ya yi son su an fahimta sannan kuma shi ali bin abi talib yana daga cikin al-mubashshiruna bil janna yana cikin mutanen nan goma wanda annabi ya kira su don su ce ya aljanna ne sannan yana daga cikin al-khulafa ar-rashidun ya cikin khalifofi wanda suke shiryayyun nan guda hudu wanda su ne khalifofi annabi alaihi salatu wassalam ali yana da 'ya'ya da yawa so da yawa yana zance 'ya'yan aliyu za ku ji mutane sun yi kiran alhassan da alhussein kawai a yana da 'ya'ya wajen 'ya'ya goma sha wani abu gari shi daga cikinsu akwai abubakar da umar 'ya'yan shi ne wanda ya samu suna abubakarin da kuma umar wa an sauban radiyallahu anhu an karbo daga sauban Allah ya kara mishi yarda annahu kare yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya aiko sariyatan idan aka ce sariya shine wata runduna ta mayaka wanda ba za su adadin su nasu malamai ba su sukan ce ba su wuce mutum arba'in ko abin da ya kama da haka malamai da suna gayin adadin sariya amma da ta kaice da aka ce sariya shine rundunar waɗansu daga cikin mayaka wanda za a ɗebe su a aika su wata wata mission ko wani saƙo ko wani aiki na musamman da za a ba su to lokacin da annabi ya aika su fa amarahum an yamsahu ala al-asa'ib sai annabi ya musu umarni cewa in suka zo za su yi sallah za su yi arwalla su rinka shahi akan daurin kansu ya'ani ana nuni al'ama'in wato su yi daude su yi shahi akan rawani wat tasahil da kuma su shafa kan tasahil ya'ani abinda ake nuni da tasahil shine al-khifafa kufi guda biyu rawu ahmad ya rawaito shi wa abu dawuda da kuma imam abu dawud wa sahih al-hakim al-imam al-hakim ya ingantar da wannan hadisi na daga cikin matsalolin da malamai suke tattauna hawar yau game da hufi wani lokaci za a yi samun kana da hufi amma ya hude game da wannan yana haruwa ko ga safa shushe da mutum yake sa wani lokaci ga ya hude babban kafa ta hito ko wani dan yatsa ya hito ko abin da ya kama da haka abinda as sahihiyar magana shine in dai kana iya tahiya cikin shi kuma in an gan shi yana nan da sunan shi na hufi to ya halatta ka shafa akai shaykhul islam yana cewa inda in huffi ko shoshet yahudi ba a shahi kan shi to da an taba samu annabi ya gaya masa habbai cewa ku sani in kun sa huffi in yahudi ba a shahi kan shi tunda yakan yi wahala a ce duk sahabbai da suka rayu ba wanda huffin shi taba hudewa ba ma yakan yi wannan ba ta ma yiwuwa ne saboda sukan tsufa su hude amma annabi bai taba ce musu ba in sun hude ba a shahawa a kansu wa an umara mawqufan an rawaito daga umar a matsayin hadisi mawqufi da aka ce hadisi mawqufi shine maganar da aka rawaito daga sahabi wa anas shi kuma anas an rawaito wannan maganar da gare shi marfu'an a matsayin hadisi da annabi ne ya faɗe shi alayhi salatu wassalam da mai da aka ce al-marfu'u shine maganar da aka jingina ma annabi alayhi salatu wassalam annabi yake cewa idza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku yayi arwalla wa labisa khuffaihi ya sanya kuffin shi guda biyu falyamsah alaihima ya shafa a kansu wali yusalli fihima yayi sallah a cikin su wala yakhla'huma kada ya cire su insha'a in ya ga dama illa min janabatin sai dai in janaba shi ta kama shi akhrajahu ad-darqutni al-imam ad-darqutni rawaito wannan hadisi wal hakim da al-imam al-hakim wa sahahu kuma imam al-hakim ya ma ingantar da wannan hadisi wannan hadisin kusan yana ƙara tabbatar da bayanan da suka gabata ne a baya wa ana abi bakr radiyallahu anhu anin nabi alayhi salatu wassalam annahu rakhasa annabi yayi sassauci lil musafiri ga mai balaguro salasata ayyamin ya rinka shahawa akan hufin shi kwana yini uku wa layali yahunna da daren su wato dare uku kenan walil muqimi wanda yake zaman gida yauman yini daya wa laylatan da kuma dare daya za ya shafa akan su idza tatahhara idan mutum ya yi tsarki wato ya yi arwalla ko wankan janaba falabisa kuffaihi ya yi shayi a kan kuffin shi guda biyu to an yamsa a alaihi ma annabi ya yi sassaucin a shawa a kansu mare ta faraja hudara kutuni al'imamu addara kutuni ya rawaito wannan hadisi wa sahu ibn huzaima ibn huzaima ya ingantar da wannan hadisi wa an abi wa an ubay ibn umara an rawaito daga ubay ubay ibn imara radiyallahu anhu annahu kare yake cewa qala yana cewa ya rasulullah aka ce yazo ya tambaya annabi alayhi salatu wassalam amsahu ala al-khuffayn wa ina iya shahi akan khuffi guda biyu qala na'am yace mishi eh qala yace yawman in yi shahi tsawon kwana daya qala na'am yace mishi eh qala yace wa yawmayn ina iya shahi tsawon kwana biyu qala na'am yace eh wa salasata ayyami ina iya shayi har tsawon kwana uku kala na'am yace eh yace kai wa ma shi ita da iyakacin kwanakin da baka ga dama akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa qala Abu Dawud yace laysa bil qawiyyi wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda bai da kai wato wanda yake nuna adadin iyakacin kwanakin da kaga dama zaka yi shayi akan hufi wannan hadisi din mai rauni ne da haka dai abin da yake inganci shine me tsawon kwana uku sai an samu kai a wani halin da ba yadda mutum ya iya dole ba zai iya cirewa ba kuma lokaci ya huce wannan sai zaman to za a yi mai ruhsa a kai to na so mu ida hadisan gaba daya shi yasa ban tsaya bayanin sahabban da ina sana babin ya kare shi yasa ban yi bayanin sahabbai ba sauban umar ibn al-khattab shi yasa ban tsaya akan su abubakara ubay ibn imara saboda bai dan mu kammala babin ya zaman to in mun zo a babi na gaba kawai kai tsaye ne karatun mu na bulugul maram ya sha banda karatun umda wannan muna hada da gaugawa da takaita bayanai saboda babban muhimmin shine a rike fasarar littafin kuma a fahimci hukunce-hukunce a dunkule. Allah ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin